الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أنا جي أه؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙara shaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tsarin albarka wanda ya yi daidai da daren 22 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da shidda ga watan tara miladiya shekara 2023 in ya inganta wanda kai tsaye ana sauran mu daga masjidin taqwa masallacin da aka yi sani da suna masallacin alhaji ɗan fefi a inda muke karatun littafin akhdari wanda insha Allahu ta'ala wannan shine darasin mu na tara a cikin wannan littafi taken karatun namu shine karatun hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Idan uwa ba su manta ba, sati wancan da ya wuce mun yi ko muna cikin inda malam mai akadari yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ya wajaba akan baligi tashihu imani shine ya inganta imani shi kuma ma'arifatu ma yuslihu bihi fard ainihi sannan ya nemi sani wanda zai taimaka mishi wurin ya gara farallar shi har yanzu mu gushe ba muna bayani kan abin da ake ce ma al-iman wanda mun yi bayanin arkanul iman su ne lokacin da mala'ika jibril ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asbirni anil iman yace al iman an tu'minu billah mataki na hukunci imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa rusulihi da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir kai imani da ranar tashin alkiyama wa tu'min bi qadri kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi qaddara ta alkhairi da ta sharri baki daya wannan sune ake ce ma arkanul iman wanda mutum ba zai taba zama mai imani ba sai ya kiyaye wannan abubuwa mun fahimta yan uwa satin da ya wuce mun yi bayani kan rukuni na ƙarshe shine kaddara wanda wajibi ne kowane musulmi yayi imani da abin da ake ce ma alqada'u wal qadar shine ya maida al'amarin shi ga Allah subhanahu wata'ala wanda haka ne kadai zai sa mutum ya rayu cikin aminci wanda haka ne kadai zai sa mutum ya samu karɓuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai sa mutum ya yi rayuwa mai daɗi a duniya ya yi rayuwa mai daɗi a lahira. Duk lokacin da mutum ya sabuka daga ɗaya daga cikin wannan to shi ba mai imani ba ne ba akwai wanda daga cikinsu in ka ƙaryata su ma suna hidda ka daga cikin musuluncin baki daya wanda idan uwa ba su manta ba mun yi bayani musulunci mataki ne guda uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan wanda al-iman shine mataki na biyu a cikin imani sai mataki eh mataki na biyu a cikin musulunci mataki na ƙarshe shine al-ihsan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin bayin shi wanda suke duka cikin wannan matakayan guda uku to dan uwa kaji asali abinda ake cewa musulunci kaji abinda ake cewa imani wanda ba dan an ce kaddara ba sai mutum ya rungume hannu ya ce to ai duka rayuwai tarasu ne za a bi a'a to akwai kuma abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala yake barba bawa a hannun shi mun fahimta yan uwa dan ka a ce kaddara mutum ya ce to in Allah ya kaddara da aljanna ne ni da nayi sallah da bai sallah ba in ma kirista dai ni na mutu dai tunda Allah ya rubuta da aljanna ne aljanna zaki a'a Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirya muka hanyoyi guda biyu ko kai imani ko ka kahurce mun fahimta Allah subhanahu wata'ala akwai abubuwa wanda ya damka a hannunka kamar yanzu za a kiran sallah za ka ga wani ya tashi ta yi sallah wani ya ce bai mun fahimta a sannan akwai abubuwa kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya rike shi ne a hannun shi na daga cikin su misali lumfashin lumfashinka wanda kake yi akwai wanda isa ya ce ka dace lumfashinka ka isa ka ce sai na ga dama in sheda in na ga dama zan iya yi bi sheda ba zai yi a bayyiwa ko haka na daga cikin su shine arzikinka kenan dan kai ya zama na kuma an ce arzikin ka shi ma an rubuta ka ce to bari mu rungume hannu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabban shi ku yi kwadayi ku yi gaidawa wurin nema abin da zai amfanin ku sai ku mai da al'amarin ku zuwa ga Allah kad a wani abu ya faru ga ɗayan ku ya ce da na aikata kaza da kaza da abin nan bai faru ba wanda shine abin da muke bayani wancan satsa mun fahimta yan uwa kawai ka shiga in kasuwanci ne za ka yi ka yi bismillah ka shiga in ka shiga ji abin da ya waru to ka yarda daga Allah ne in an ci gaba in an faɗi kaka ce ka ga da bu yi kasuwancin kaza ba da kasuwancin kaza na shiga da kuɗi na suna nan wa ya gaya muka mun fahimta kun ga anan kuma akwai wani abu shine muhimmancin istikhara wanda annan Muhammad sallallahu alaihi ya karantar da sahabban shi kamar da Jabir yake ya karantar da mu kamar yadda yake karantar da mu shine istikhara Jabir yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mana idza hamma ahadukum idan ɗayan ku yayi yunkuri yin wani abu to falyarka raka'atan ko min ghairi faridatin yayi rak'o'i guda biyu sabanin sabanin sallah na farilla kamar rak'o'i guda biyu kawai na nafila yayi ni shine yayi du'aul istikhara wanda tana nan cikin sunan muslim Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa as'aluka Allahumma inni astakhiruka bi ilmika وقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سيكا جيسونا أبن ذاك مثالي na ɗaya daga cikin abu na harko da ake yi lokacin da sarmayi ya ga mace na son ta kahi ya je ce na son ta yayi istikhara ka gani musulunci shi ya karanta da duk wani abu da kake tunanin ba musulunci bane hatta soyayya in ana karanta ma ita a musulunci za su ga wancan ashe kauyanci ma ne ba soyayya ba ce suke yi kalli tun karin harko aka ce in ka ga yarinya kahin ka ce kana son ta ka nemi zabin Allah yayi dan masiha ce baka sani ba yayi wannan matan in ka armo ta kashe ta kashe ka za ka kashe ka za ta yi baka sani ba amma Allah ya sani ce baka sani ba daga kaganta ta yi fantar ga huska ta burge ka mi za ka yi sai ka komo gida kai na tula raka'a biyu ka roki Allah subhanahu wata'ala Allahumma inni astakhiruka ya Allah ni ina neman zabinka Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah da cikakken ilimin nan naka da kudurarka Allah kai ne ka sani ba mu mu sani ba ya Allah wannan yariyar da na gani ina so in alheri ce gare ni in alheri ce ga rayuwata in alheri ce ga dangina in alheri ce ga addinina ya Allah ka sauƙaƙe mana hanyar da zani in samu wannan yariyar duk wanda bai san wannan arman sai ya mutu in alheri ce gare ka sai ka ce kuma ya Allah in ba alheri bace ga rayuwata ba alheri bace ga dangina ba alheri bace ga addinina ya Allah ka kauda wannan yariya daga gare ni ni ma kuma ka kauda ni daga gare ta ya Allah ka ka kawo mun wata santalele yariya ta inda bai yi tsammani ba wanda ta yi wannan yariya duk wani abu da na gani wurin wannan yariya bayan kai wannan sai ka zo ka yi sai ka zo ka yi shawara to wallahi in ka albu wannan macen ko har abada ba ka nadamar me yasa ka aure ta saboda ni ka nemi zaɓin Allah to haka sahabbai sun kasance ko mi za ce annabi yace su nemi zaɓin Allah in kasuwa ce za kai ka samu misali ka samu wani diplom kana son ka kai karatun kaza kana son ka kai karatun kaza kika ce a'a ni na kware kan kaza kaza zan tafiya a'a uwa ya gaya muka ka nemi zaɓin Allah ya yi gabai baka san wace matsaloli ce da kai ciki ba mun fahimta ya iya yiwa kana kalle yanzu kana ganewa sai ka je gaba Allah ya shahi ganewa sam sam ka bar ganewa ai ta yawo wurin malamai ana jiwa ce yaron ga dai da kaza ne da kaza ne a'a asali shine an kauce ma hanyar shirya mun fahimta yan uwa kamar da muka ce to kun ga wannan ya saba ma aqidodi na wasu wanda ake ce mai jabariya da qadariya da wasu daga cikin wanda ake ce ma mu'tazila wanda su na daga cikin aqida na jabariya suke cewa ai bawa duk abin da ya aikata Allah ya so sallan ma da bai ba jiyan ma da ya sha zinan ma da yi Allah ya so in Allah bai so ba da ya hana shi kaga wannan aqida ne na bata mun fahimta ne uwa sabanin kuma wanda ake ce musu ma mu'tazila su kuma suna wuce gona da iri wanda suke tsakiya su ne ahlus sunnati wal jama'a wanda suke cewa akwai abubuwa wanda Allah ya rike akwai abubuwan wanda Allah ya bar mu bawa yana da zaɓi yayi mun fahimta an uwa to a gurgurde kan mu cika bayani kan wannan sunna satin da ya wuce mun yi bayani kan abin da ake cewa mutum yayi imani da ita kaddara ta alkhairi da ta shari kenan kun ga ga wani hanya wanda zai taimaka mana da abin da za mu haɗa cikin alkhairi shine wannan istikhara ɗin duk abin da za ka yi ka samu kuɗi kana tunanin yanzu mota za ni sai ko moto ko gida kai baka sani ba amma Allah ya san me alheri gare ka haka nan ne ya yiwu ka sai gidan kana gina gidan ka shiga gidan wasu tsohin shedanu ne su hauka saka amma in kai da muzafin Allah sai ka ga gidan ya hita ranka sai ka ce kasuwanci za ka yi ko mota kake so ko moto kake so shi kenan shi ya ba ka kuɗin kuma ya yi ka sanin me ya kamata ka yi da kuɗin amma ya bar ma ne sai ga ka nemi zaɓin shi ko ba za ka nemi zaɓin shi ba ina ji za mu iya takaita bayani dangance da asali abin da ake ce ma shi wannan ƙaddara mu shiga karatu na gaba inda ai imani ko dan uwa kaji abin da ake ce ma imani in dai kana da wannan abubuwan to kai mai imani ne kakka kuskura wani abu ya hare ka ka ce da na sani ai da mun baka sanin bane ba Allah shi ya sani abu yana faruwa gare ka annabi ce ka ce haka Allah ya so haka Allah ya kaddara mun fahimta kaka ce kamar yadda muka yi ta bayani wancan satin a ce tsotsai ne ko a ce kasari ne duka wannan kalmomi ne wurin malumai wanda suke na aqida wasu suna kuskurantar da wannan kalmomin suna kallon ka ce tsotsai ne ko kasari ne bayan abun Allah ya kaddara shi kai ne galaban kai ne a wurinka wannan abin yake kasari ko kuma yake tsotsai amma daga ka gani sai ka ce haka Allah ya kaddara kuma haka Allah ya ce sai ma da yake cewa thumma ma'rifatu ma yuslihu bi fard aindi sai ma da yake su'al tambaya yace ka ayi shay'in yuslihu bihi fard ainihi shin wai da wani abu ne ya kamata mutum ya sani wanda zai taimaka mishi wurin ya gyara wannan farillar tashi abinda ake ce mafadda ainihi wanda malumai suka ce abinda ake ce mafadda ainihi shine abu wanda ba ka da makawa ba ka da alaka da shi dole dole ne gare ka in ka yi shi ka huta in ba ka yi shi ba sai an azabtar da kai kan wannan abu sai malam ya fara da muhimman abubuwa ya ce ni ka ahkamus salah shine hukuntan hukuntan sallah wa tsahara da tsarki wa siyam da azumi mun fahimta ne uwa in ka dauka fard ainihi yanzu misali kaga ya kawo abu wanda suke muhimmai kamar yanzu sallah wajibi ne kowane musulmi ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sallah a wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa karshen rantsuwa na rantsu da Allah duk wanda ya kuskure ya mutu bai sallah irin ta annabi Muhammad sallam annabi yace to shi ho wannan yana cikin hadari yace in Allah ya so ya gafarta mishi in Allah ya so kuma ya azabtar da shi mu ma hi ganin azaba saboda ka saba ma umarnin Allah subhanahu wataala kullum muna bayanin sallan nan annabi Muhammad sallam sai da ya hau munbari bayan ya hau munbari yake ce ma mutane inna ma sana'atu hadha li ta'lamu salati ni annabi Muhammad sallam nayi haka ne dan ku sanya ni ce sallah wani ta'asammu bi kuma dan ku yi koyi da ni a annabi yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka gani annabi ina yi wallahi duk wanda ya mutu bai iya sallah annabi ba a wannan yanayin da muke ciki bai da wani uzuri da zai yi ma Allah subhanahu wataala ko ni sai ka zabi mai kyau ka ci amma sallah ko wani liman bi kake yi a a ba tsanani bane a ce wai kai sai ka ji ana cewa ai wani baya da matsala shi ko ina sallah yake sakarai kenan sakarai ne ke sallah ko ina amma mutum wanda ya san me sallah ai ba ko ina zan yin ta ba haka nan ne a cikin mu akwai wanda ba ko ina yake ta abinci ba ba kowace mace ba in an bashi zai ce yana so wata in an ce ga ta sai ya ce Allah ya isa ko ba haka nan ba wata sai ya ce duki dubu tsakanin shi da ita amma sallah ko wani liman shi dai jam'i kawai yake so ya gani arha ya shiga hasali ma mutane sun yi salliman mai wanda za su mutu sallah kamar ba sallah ba shine sallah me ake ce mishi kotan kurta ko sallah yan kasuwa to wallahi sallah ce wanda take cikin bab cikin tashin hankali wanda in ta wargaje ku duka toyewa za ku kaji ana waili mai in wancin sunan shirin bo wai in sunan SAM wa ina kai sallah ho kake yi annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa eh cikin suratul mu'minin Allah yake cewa qad aflahal mu'min sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un masu nutsuwa masu kushu'i cikin sallah kai kuma sallah so kake ka'ida to alama ce cewa wannan sallar da aka ba ta ma amfanin komi jin mutumin da ya yana sallah shi dai damuwar shi yake sallah to alama ce cikin sallar nan tashi akwai matsala ta ya za ka yi yanzu dan Allah ko budurwa ka kasa hira ko ba zo wala ka kasa hira kai ko wani wanda ka jima baka haɗu da shi ba ka tsayi wurin shi in kuna hira ba ka san ka yake kai da shi ko to balle Allah subhanahu wataala wanda ganin Allah ya yi aljanna daɗi a kana sallah kana magana da wannan malikin naka amma ka matsu ka ira ni yake nunawa ba ka jin dadin mu'amala da Allah subhanahu wataala mun fahimta ya uwa to ka je ka dauki ta'azimu qadrus salah kaga sallah ko annabawan Allah kakaf Allah subhanahu wataala ya umarce su da sallah annabi Ibrahim annabi Isma'il addu'a suke yi kaf annabawan nan da ka sani suna addu'a Allah ya sa su ni daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala wanda suke mi suna tsayar da sallah Allah ka samu daga cikin bayinka wanda suke mi suna tsayar da sallah haka sallan nan ta kasance mala yake girman sallah kadai ya ishe ka ashe babanka ne yanzu zai mutuwa ya ce wane ka ji tsoron Allah ka kula da kaza ka kula da kaza in dai kai da ne wannan wasiya kullun tana cikin kanka a to balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi din yanayin da ya shiga cewa yake al'ummata al'ummata al'ummata al'ummata shi da annabi kullun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai kwadayin rahama ne gare mu amma annabi lafazin shi na ƙarshe hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito haka kuma Imam Bukhari da Abu Dawud duk sun rawaito shi annabi cewa ce as-sala as-sala sallah sallah ku kula da sallah ku kula da sallah ku kula da amanan matan ku da iyanku kai yanzu babanka ne zai mutu a yama wannan wasiya in kai dan kwarai ne ya zaka yin ta zaka kula da ita ko to balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah yake ce muna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu a to ɗan uwa bin shari'a annabi Muhammad sallam shine kadai zama lafiya ga musulmi mun fahimta kun ga malam sai ya hala mana da ni sallah dan ka san bayan la ilaha illallah ba a wajabta wani abu ba wanda ya kai sallah ita ko sallah tana da farilla tana da sunna tana da mustahabi yace wajibi ne mu san su daban-daban malumai suka ce na daga cikin abin da ake ce ma farz ainihi din shine akwai abin da yake farilla kansa wajibi ko akwai sunna akwai mustahabi ko akwai makruhi akwai mubah a abinda ake ce ma farilla wajibi kanka shine dole sai kai kamar yanzu misali duk mutumin da ya kuskura ya zo yayi sallah bai da awalla bai da sallah mutumin da ya zo sallah yayi awalla bai wanke huska ba bai da awalla kaga dole ne wannan mun fahimta ayin wa haka kuma na ɗaya daga cikin sunna shi kuma abu ne wanda zai ƙara sa aikin ka yayi kyau kamar yaya kamar menene misali a ka yanzu in ka zo sallah in ka karanta Fatiha kadai yayi ƙara wannan sura ta Fatiha mire ne sunna ne amma kai da kanka yanzu in kullun liman ya zo ya Fatiha ya Allahu akbar ka ji sallah yaya amma in ana dan ƙara ko yaya ne kaga abin yahi yahi to wanda kuma na daga cikin sunna abin wanda in kai zaka samu lada kai mun fahimta uwa bayan sunna sai kuma abinda ake cewa mustahabbi ko kuma abinda ake ce ma almubah abu ne wanda in kayi shi kamar jari in kayi baka da lada baka da zunubi mun fahimta a haka kuma in baka yi ba kamar sahulla a bai ji ba mubah an so haka yanzu sahulla wannan in kayi ne kawai in kayi ba wata lada da kake da duk kaso hullar da ka san gama gabanka kuma haka wanda ya cire hullar baya da wani zuri mun fahimta sai kuma makruhi shine abin da aka kyamata kai an kyamaci mutum ya fada ni cikin wannan abubuwan wanda yin wannan abin barin wannan abin shi ya yi shi ya yi zama alkhairi gare ka mun fahimta kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala wa innal harama wa bainahuma umurun mutashabihat annabi yake halak ahiri take haram ahiri take sai ce tsakanin su akwai abubuwa wanda suke almutashabihat ko a sai annabi yake to duk wanda yake son ya zamna lahiya mutuncin shi addinin shi to ya kaurace mu wannan abubuwa da abin da kai an ce makruhi ne kaka kuskure ka fada cikin wannan abuwa mun fahimta yan uwa sai kuma wani babba abu shine abin da ake ce ma haramu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma amartukum bihi ko wa ma amartukum anhu fa'atu minhu mastata'tum ko wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu annabi yace da abin da na muku umarni ku zo ma wannan abin iyakan gwalgwado kaga saukin musulunci wai an ce duk abin da aka ce ayi kai abin nan iyakar gwargwado kar kai abin yadda zai gallabe ka kai iya yadda kake da iko kamar sadaka misali an ce kai sadaka yanzu in wani ya sadaka jika goma kai ma an ce sai ka ta jika goma zaka iya bada dala biyu dala biyar dala goma dala ashirin ko kai ni iyakar gwargwado annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so abinda na hana ku ku kaurace mishi malumai suka ce sabida asarku ashalu min al-fi'l bari shi zai sauki kan aiki mun fahimta yan uwa a kenan da abin da aka ce ma haramun ne kan musulmin da ya kuskure ya fada cikin wannan abu muna ganewa kenan yanzu mun ji asali abin da ake ce mani farz ainihi din mun yi bayani kuma dangance da abin da ake ce ma ita sallah a gurguje wanda mun yi muhadara guda hudu ko biyar naman ta guda ne wanda mun yi siffa sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aikace ma ko wanda yanzu haka karatu sukan suna nan duk wanda ke bukata zai iya shiga saman yanar gizo ya same su girman sallah ya ishe mu kawai ɗan uwa wannan abubuwan da muka zana bayan sallah sai malam ya ce ni a ka ahkamu salah wa tahara sai a tsarki ne ake ce ma tsahara shi ai annazafa mutum ya yi tsarki annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa duk bawan da yayi sallah matukar akwai hadasi gare shi Allah bai amshi wannan sallar tashi ba shi ne mutum ya yi sallah akwai najasa a jikin shi kamar misali ya yi tsari ko bayan gari ko yana da janaba da sauransu mun fahimta ya uwa to haka ana son mutum ya zamana duk lokacin da zai sallah yana da tsarki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah ka samu daga cikin bayanka wanda suke mi masu tsarki bayan wannan sai ni asiyam sai azumi ko hmm kun ga shi ma azumin nan akwai sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifatu sallah azumin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ma abu ne wanda har yanzu in ka kalli yadda mutanen mu suke mu'amala da irin ibadodin nan zaka ga har yanzu da saura musamman ita sallan nan ta yi komi haɗari kuma mun yi komi wasa da ita annabi yake kai tsakanin bawa da kahurci ne ne sallah amma to kuma sallah ce zaka Allahu akbar sallallahu alaihi wani ma yana sallah ana wai ga waya zuwa ke kallon shi Allah na kallon ka mun fahimta na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu ƙara kula da su kan sallah shine kan matanmu da ɗiyanmu wajibi ne kowane uba ya tabbatar da matar shi ta yi salloli guda biyar a yi kaf haka ya tabbatar kowanne daga cikin ɗiyan shi ya yi wannan sallolin wallahi ba ka da uzurin da za ka ce ma Allah in ka fahimi wurin aiki sun sattar sai dijitar Allah ba ruwan shi da halitta ka da wannan ba ba ruwan ka ce ma Allah in kai to shago tun bakwai na sai sai bakwai na bari Allah bai halitta ka da wannan ba dole dole ne wannan amana ce ka kula sallar su balle sallar da ta yi komai zama haɗari wallahi da yawa mata daga cikin gidaje wani za ka ga wata macen sai bayan sallar isha'i za ta gero sallolin nan duk ta haɗe su tsaye kai kuma kana zaune kana aikin yi to wannan sallar taka kai ma da kake ba inda za ta kai ka sai wutan jahannama kai da sallar da kake yi saboda kana sakaci da matanka da iyanka Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ko haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to kun ga wajibi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake misalin magidanci wanda yake mutumin kirki mai kula da addini amma bai kula da addinin matan shi da ɗiyan shi ranar lahira za a yi mai siffa na zakara su kuma matan da ɗiyan ta a yi musu siffa na giwa sai a ce to kai mutumin kirki ka ibada sai aljanna ku kuma ba ku kula ba ku sai wuta annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa wata sarka tsakanin sai a ce to wani ya ga wani da yiwa da zakarawa zai yin wani a jiwa za ta ja mana kalli zakarawa kai kada ma ba sai ka ce shi ba kawai alamu ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ma wuta zaka kai ma shine karshen abu wanda an tambayi Imam Ahmad bin Hanbal wai menene ya kamata mutum wanda yake baligi musulmi ɗalibin ilimi ya kamata ya sani yace shine ya san hukunta hukuntan sallah yace ya san hukunta hukuntan tsahara ya san hukunta hukuntan azumi haka an tambayi cikin sahabbai da tabi'ai duka amsar da suke badawa mutum ya san menene ya zama wajibi gare shi kuma ya aiki da wannan abin sannan ya koyi shi bari in ƙara ishara kan wata matsala wadda kullum mun sha bayanin ta shine karatun Fatiha a sarrance diyawa daga cikin mu diyawa ko mahi yawancinmu in mun zo sallah wanda ake bayyana karatu muna ƙoƙarin bayyana karatu amma daga an ce ma raka'a ce wanda ake asirta karatu za ka ga kahinta ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillah tajri ma hayati Allahu akbar amma in an ce ma raka'a ce wanda ake bayyana karatu aka shiga kai tsari kai awalla ka zo ba duka ba amma daga an ce ma azhar da asar in dai ba kai da Allah to garanti ka rasa sallah ya akai a yadda ake karanta Fatiha a can wurin suratul Fatiha yadda ake karanta ta can wurin a bayyane haka ake so a karanta ta a asirce mun fahimta to wajibinmu ne dukkanmu mu gyara wajibi ne mi dukkanmu mu gyara wannan ayyuka ina ji a a a ta tsada al-imam ibn abdul barr al-maliki dangance da menene ya kamata mutumin da ya zama na baligi a ce ya san wannan abin yace wajibi ne duk wasu abu wanda suke farzu ainihi ne a ce shi wannan mutumin ya san wannan abin kamar yanzu yadda muka ce kun gana ɗaya daga cikin wasu abubuwa wanda muke sakaci da su shine menene akwai wankan gawa yanzu dan Allah mutum nawa ne daga nan cikin mai iya wankan gawa sai kaga daga an shigo da gawan limai yana kallon ladan ladan yana kallon wake dama ko hagu ita dai sallar ga wannan tunda kowa da kowa shiga ake babu komi amma ka tambaye kanka wai yanzu ni na iya wankan gawa na iya sallar gawa abu ne wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya iya shi kai tsaye mammaka tana iya hatsuwa ta mutu ba wanda ya cancanci ya yi wankan gawa sai wanda yake makusanci ne ga wannan gawai sai in an rasa amma yanzu kana ga sabida lalacewa na mutanenmu sabida nisan su ga addini ya kai in aka yi mutuwa wasu mutane ne ake ɗaukowa haya su zo su yi wanka ta yanzu dan Allah wani abu ce da daɗi a ce mammaka ta mutu ka je ka wanke mammaka wani abu ce da daɗi a ce mammaki ta mutu kin je kin wanke ta duk wani abu da ka gani kai ba za ka iya bayyana wannan abun ba ba haka nan bane ba wani abu ne ke da daɗi a ce babanka ya mutu kai kai mai wankan gawa yanzu shi yasa kaga shi da kanshi uba cikin gida bai yarda ya wasiya ce in ya mutu dan shi wane wanke shi sai ya san bai iya wankan ba kenan kalubale ne na kowane musulmi ya je ya koyi wannan wankan gawan mutuwa ta iya kama kai tsaye za iya zai iya kasancewa wuri ba wanda ya tantance ya wankan sai kai kadai haka nan ne to in wanka har kai ma baka iya ba yanzu a ce danka ya mutu cikin gida daga kai sai matarka a sai iya duk wanda su kira ma wanka ya ce shi ma bai iya ba ko bai da dama ai an ji kunya amma in ka iya fa sai kai shi kenan kenan kun ga kowane musulmi ya je ya koyi wankan gawa da abin da ake ce ma sallar gawai mun fahimta wa wanda abubuwa ne wanda malamai suna sa su daga cikin mi farz ainihi din malai yace in baka sani ba sai ce to fasalu ahla zikirni in kuntum la ta'lamun sai ka je ka tambayi wanda suke masana ne in ke baka sani ba mun fahimta yan uwa to yanzu za mu shiga bayani da ɗaya ɗaya mun yi bayanin sallah ta a gulje sai malam yace dahara min yasa malam mai akhdari ko da yake sallah sai yace dahara saboda shi tsarkin nan sharadi ne na ingancin aiki yau da wani fasto zai shigo nan ya kwana masallaci nan yana karatun Qur'ani yana sallah aikin banza yayi inda ba musulmi bane ba bai da mi tsarki na zuciya mun fahimta haka kai ma da ka kwana kana sallah kana karatun Qur'ani akwai wasu layoyi da daga ugunka aikin banza aikin wuhi kamar ana biya makafiri fiqhu ne yanzu dan Allah fasto ya zo na ana awwalu ma jibu alal mukallafi tasih imanihi sai ida ce malamai magana mice ce ake yi za ka gaba ana ta game fuska saboda shi bai san mene ne ake tattaunawa kan shi ba mun fahimta ya uwa to shi tsarkin nan sahara in nan shine abu na farko wanda yake da alaka da ingancin aiki in sallah za ka ka tabbatar kana da tsarki to shine kamar da nace muku tsarkin da yayi kowanne shine tsarki na zuciya wanda ko san da Allah ya ce hubbu tawabin wa hubbul mutatahirin in ka dauki malumai al-mufassirin za ka suna cewa almutatahiruna shine tsarki na harko na zuciya ya zamana kana da imani shi yasa kaga shi ma mai littafi sai da ya fara dalme ka da imani sannan ya koro ma wannan abubuwan kenan in ka samu wancan tsarkin to ka zo ga wanga amma in baka samu wancan ba duk wanda zai biyo bayan shi aikin banza ne yanzu da kahuri zai gina wannan masallacin bai da lada komi aikin banza aikin wuri yayi da kahuri zai taimaki marayu da yanzu ba ga wani ya furoje furoje ba aikin banza suke yi ba to ba ku ku cinye kuma ba su da lada mun fahimta yan uwa Allah ya ce su abin takeicin ma sai ranar kiyama suna kallon sun kashe mulika suna taimakon mutane ai ka kaji kullun suna duba da lab ko a protection de la femme duka duk sai sai iya ta sai wuta duk yana ta kokari ya kare dan adam din amma saboda ba musulmi bane shi wuta zai tafiya Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce sai mun halarto musu da ayyukan nasu sai mu sa wani kura ko a sa a sheke a ce ba a san wannan aikin nan to haka in kai alhaji ne matakar kana bibiyar bokaye na rinsu da Allah ba masallaci ba ko ka'aba ka gina aikin banza kai ba wai mutane kake tara kana ba su shinkawa ko kana ba su kuɗi ba wallahi in dai kana bibiyar bokaye da malaman tsuba ɗaya kake da wa'azi ba ka da bambanci kaka ji aita cewa kana kaza wallahi aikin banza kake aikin wuri dole sai ka samu wannan tsarkin sannan zai sa ayyukan ka su karbu mun fahimta an uwa tunda shi da mun tsarki na alwala ai abu ne wanda yake kowa ya san shi wanda shi ma azumi ina kallo za mu dai hidda lokaci insha Allah ta'ala sai mu yi magana kan abin da ake ce ma azumi sai mai ahalari yake cewa su'al tambaya ko aha ثم bani ji to sai ce tambaya menene yawan shaba kuma akan mutum wanda yake baligi bayan wannan abubuwan da aka zana bayan ya yi imani imani mai kyau a ya iya sallah ya iya tsarki ya iya azumi to sai ne sai ke cewa wai jibu alaihi an yuhafiza ala hududillah ya zama wajibi akan kowane matashi har zuwa tsuha yayi ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala wa yaqifu inda amrihi ya tsaya kadai inda aka umarce shi wa nahalihi ko sannan kuma ya hannu daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi. Duka cikin jumla guda ta su, wai tubu ilallahi subhanahu wa ta'ala ko, sannan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abla an yaskata alaihi ko, tun kamun ni Allah ya yi hushi da shi. To, kun ga sai yake bayan wancan sai ka tsaya ni ala hududillah ka kiyaye ni dokokin Allah subhanahu wataala wa nuri Allah yake cewa tilka hududillah fala taqrabuha wanga sune ake cewa dokokin Allah kada ku kuskura ku kusance inda suka balle ku taka su annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa inna likulli malakin hima wa inna himallahi maharimuhu kowane mai mulki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da iyaka yana da limit yace to haka inda Allah subhanahu wataala ya muna shamaki da shi shine abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta waluli Allah yake cewa wa tilka hududullah wannan sune dokokin Allah wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketara wannan dokokin wanda ya karya wannan dokokin faqad zalama nafsa Allah ya ce hakika ya cuci kanshi bai cuci kowa ba sai Allah ya ce abinda nake umarta ku da shi shine kawai wa ma atakum rasul wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah ɗan uwa to mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala mu tsaya inda Allah ya umarce mu kuma mahanu daga abinda Allah subhanahu wata'ala yami ya hana mu da shi annan Muhammad sallam hadisi ya tabbata wanda Imam Daruqutni ya rawaito annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah subhanahu wataala ya farlanta muna wasu abubuwa sannan kuma yayi muna dokoki kan wasu abubuwa dan haka wannan farillai kan wanda ya kuskure ya wulakanta ta wannan dokokin kan wanda ya kuskura yayi ya ketara su sai yake kuma Allah ya haramta muna wasu ayyuka kan wanda ya kuskura yayi ya fada shi wannan ayyukan annabi yake kuma Allah yayi shiru kan wasu abubuwa sai ce ni sabida rahama ne na Allah subhanahu wata'ala ba da mantuwa ba to dan haka kar ku kuskura ku yi ta bincike kan wannan abubuwa sai kun gano halaka ne ko haram mun fahimta akwai abubuwa wanda haramun ne karar misali shan giya ta ta azumi da sauran ta da sauransu ko akwai kuma abubuwa wanda suke halaka ne misali ne shan ruwa cin abinci a kwana duka abubuwa ne wanda suke mi halak to kuma akwai abubuwa wanda Allah ya yi shiru kansu wa zai ba mu misali kamar yanzu misali Allah bai ce mana cin zagaye halaka ne ko haram ba sai ka ce to malam me hukuncin kari a musulunci a so kake sai an mishi wani hukunci can daban me ya hukuncin sallah saman tafi a me ya hukuncin kaza akwai abubuwa wanda Allah ya yi shiru kansu ko to kai shiru kan wannan abubuwan shine yahi zama alkhairi gare ka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa addini yana da sauki ba wani daga cikin ku wanda zai tsananta cikin addinin nan face addinin da ya gallabe shi mun fahimta yan uwa kenan da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yi mana umarni mubi abinda ya hana mu mu hannu abinda ya shiru kansu mu kai mu ta aikata wa halaka ne Allah ya yi shiru kansu to shikenan mun fahimta ya uwa kamar yanzu wani yake ma malam ne hukuncin sa Allah halaka ne ko haramu shi so yake dole sai an halitta ko an haramta Allah ya yi shiru kansu to shikenan kawai mun fahimta amma yanzu malam ya hukuncin tahiyya babu takalmi kace ya saba mu suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hukuncin tahiyya da takalmi guda annabi ya hana ne hukuncin kaza annabi ya hana ne hukuncin kaza Allah ya ce babu kyau ne hukuncin kaza Allah ya yi shiru kan wannan shikenan mun fahimta ya uwa haka sai malam yake cewa ni wa yaqifu inda amrihi ko ya tsaya inda aka umarce shi wani hani ya hannu da abin da aka hane shi sai sai mu ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yasqita alayhi tuba shine arju'i ila Allah ta'ala ko mutum ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kan duk wasu abubuwa da yake aikatawa kamar irin dokokin nan da aka ce Allah kiyaye sai mutum ya hada ɗaya daga cikin wannan abubuwan sai ya yi sai ya tuba mu Allah subhanahu wata'ala Allah ya halice mu ne sai mun saba mishi sai mun saba ma Allah subhanahu wata'ala dan wani lokaci saban Allah zai zo ma ne kwatsam amma da yake Allah mai rahama ne sai ya buɗe kohar tuba yace kohar tuba buɗe take matakar rana bata hito ta yamma ba kohar tuba buɗe take ga kowane bawa matakar rai shi bai zo hita ba shi yasa Allah yake cewa to ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya ku bayin Allah ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba wanda yake tuba mai kyau Allah yake cewa walladina idza fa'alu fahishatan kaga mai imani kenan Allah yake shi ne duk lokacin da ya aikata wani alfasa aw zalamu anfusahum koko su suka zalunci kanunsu ne suke yi zakarullah sai su tuna Allah subhanahu wataala ya hana wannan sai su ga damuwa sai su yi fastaghfiru li dhunubihim sai su roki Allah subhanahu wataala ya yahe musu wannan zunuban nasu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sabida ni ba wanda ke yahe zunubai ba wanda ke kankare zunubai sai wa sai Allah subhanahu wataala kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanbala wanda ya tuba daga zunubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wai kamar ni kamar bai taba wannan zunubin bane ba to kun ga akwai hadari mutum ya bar wani aiki na zunubi ne yayi shi yayi nadama ko a sai ya ce ni sai ya ce Allah na tuba kuma gobe sai ya koma kan wannan aikin malumai suka ce wannan yana izgilanci ne yana wasa da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce mu tuba wani irin tuba tuba ne kyau kuma Allah yana shirye daga duk wanda ya yi ya tuban nan ya amshi tuban shi wanda bai tuba ba Allah ya ce man lam yatufa ulaika umuz zalimuna Allah ya ce kaga duk wanda ba su tuba ba wa'annan su ne azzalumai wanda suka yi ni suka zalunci kansu to kenan kuma eh muna iya taba sharadin tuba koko ya ayyuhan nasu tubu ila rabbukum ko haka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijinku fa inni atubu ilaihi fi yawmin mi'a marra annabi ya ce ya ku bayin Allah ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi da kanshi ma ya ce kai ni wa ina tuba zuwa ga Allah a yi ni so ɗari wanda Allah ya ce ma annabi Muhammad sallam eh inna fatahna laka fathan liyaghfir laka Allah li ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara laika annabi Muhammad sallam da fate da fitir duka an yahe mishi da wanda ya baya in ma akwai wanda za ya gaba an yahe mishi amma yana su ba a yi ni so ɗari kai kuma ko so uku ba kai a so ɗaya ma wai mala abin da wani yana cewa wani ya shigo cikin kasuwa yana cewa wai wa zai ba shi ramshe ya cinye ranar lahira a biya shi kaga wannan alamu ya nuna bai yarda da akwai wani abu wanda ake ce ma min tashin alkiyama ba wa zai bashi ramce ya cinye ranar lahira ya biya shi a subhanallah to ƴan uwa in annan Muhammad sallam yana tuba a yini so ɗari ashe da ni da ku mu ne ya cancanta mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, tunda shi yana da garanti, jin layukan shi Allah ya yaye mai, ni ban da garanti, kai ba ka da garanti, to don ni ba mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kahin Allah ya yi hushi da mu. Sai ma da yake ni. Arifku annan taubatu wajibatun ko? Na san tuba wajibi ne, sai ce ni. yawa kuma ya shiru a to malam ne sharadan wannan tubai yace ashrutu tawbati sharadan tuba annadamu ala ma fata yin nadama kan abubuwan nan da suka wuce wanni ya ta'alla ya udu ila zambin da yin niyya ba za ka sake komawa zuwa ga wannan zunubin ba shi ma baqiya alaihi min umrihi daga abin da ya rage mini ko ya rage muka na rayuwarka malam yace wa ayyatul ma'asiya ya bar wannan saba Allah fi sa'atiha a cikin lokaci in kana mutalabbisan biha har in ma ya kasance yana cuɗani da wannan saba Allah subhanahu wataala kai tsaye ka dauko saba ka kunna wuta ka kai ga baki sai aka ce ma haramun ne sai kai wurgi da ita kace ba ni ba ita har abada kamar da mai ahalar yana cewa nan gaba ko wala yuhillu lahu an akhiratu baji a cewa na wiwon nan da kake sha sigarin nan da kake sha ya kamata ka bari sai yana insha Allah an bari in Allah ya so mun bari to in Allah ya so kuma ya azamtar da kai ko kamar da yawa a zamanin Umar Umar kullun yana ma mutane wa'azi su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kawai ya hito cikin dare kun ga asalin shugabanni kenan masu adalci annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahi shari cikin shugabanninku sune wanda kuke zagin su suna zagin wanda suke cuta muku ku kuma kuna tsine musu albarka to wannan sun yi kowanne shari cikin shugabanninku Umar shi da kan shahito yana fatiri irin fatiri inda ake yanzu ku yi hakuri wallahi kun ga mu dai yanzu cikin ɗari tamanin fatiri inda ake yanzu cikin gari neman kuɗi ne ake na sani ka sani saboda inda masu banna suke an san inda suke a kuma ba kowa ake tsaidawa ba sai wanda ya taho saman kan mota ko moto shine za a tsaidawa shi ma in an ga akwai alamun wani abu wuri shi amma wani zai iya zawa kasa ya wuce yana da wuka ko bindiga ga kubin shi baka sani ba ya wuce haka nan ne kuma sai sama hanya zaka tsayawa to kaji sai na Umar shi ya zo irin ya dan kewayo ya tsaya bakin kohon gida ya huta sai ya ji wata uwa irin uwayen zamani masu koya ma ɗiyansu ƙarya masu koya ma ɗiyansu yaudara da cin amana sai ta ce ke ɗauko nonon nan a ƙara mai ruwa suna sai da nono sai ta ce kai mamma umar ya yi wa'azi ya ce babu kyau sai ta ce ke yara sannan umar yana ganin mu ne umar sai ya zabura an yi kasari ya tsaya bayan gidansu yana hutawa sai na umar yana yumni umar yace to wa mai gida alama gobe da sai su dawo suna dawowa sai yace musu hirar da kuke ke da diyar kishiya a ƙara mu nono ruwa kai tsaye ko da ta zabar sai ta ce ai inna ai inna wallahu ghafurur rahim Allah mai gahara ne kuma mai rahama ne ko ba yace kuma wallahu shadidul iqab ko kuma Allah mai tsananin azaba ne ka san mutanen mu daga kaga yana ta asa sai ce Allah mai gahara ne mai rahama ne amma ya manta aya azaba haka nan ne Allah bai ce shi mai tsananin rahama ba ne ce shi mai tsananin azaba ne abin duk sai ya mance da wannan kaga ka bar saban Allah lokacin da kake cikin wannan abu duk yadda kake jin dadin shi matakar an zo a ce ma Allah subhanahu wata'ala ya hana ko ka hanu da wannan abun kai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kun ga malam mai ahlan ya zana mana sharuɗan tuba guda nawa a guda uku ko kamar yadda Allah ya ce can tuba Allah yana gamuta mu bayin shi ne wanda in suka saba mishi suke ni ko suka cuci kansu suke yin nadama sai su tuna Allah ya hana kenan kun kana daga cikin sharuɗan tuban shine nadama ya zama na in kai laifi kana ni regrete ko kana cewa da na sani Allah ka yahe mun Allah na tuba kamar yadda iska mutunan nan wanda malumai suke cewa sahibu ramid ko ma'abucin gurata wanda an ce ɗaya ne daga cikin kamar ka ce masu yawan ibada an rabbaniru ko masu yawan ibada ya yi shekara nawa arba'in ko nawa shekara nawa ne da yawa ne ko in ba na manta ba ya yi shekara aka ce arba'in ko sassin ba abin da yake sai bauta Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye sai Allah ya sharrabe shi da zina sai ya je ya yi zina so guda shekara arba'in ko sassin na ibada zina so guda da ya yi wannan zinar da ya ce bayan ya ila ya yi ta nadama yayi sana dama ya shiga uku yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kai tsaye cikin tuwar da yake sai ya hito sai iske kamar ka ce wasu bayan Allah masu kwana kamar ka ce masallaci ko wani wani wurin ibada haka wanda ba inda za su tahiya mabukata ne aka ce su shida ne ko su bakwai su bakwai ko to shi sai ya zo cikin su da takwas ya zamna ba inda za su yi su samu abinci to kuma akwai wani bawan Allah mai kokari kullun yana kawo musu gurasa guda bakwai to yanzu ranar nan su takwas ne shi ya shigo tsakiyar su ya kwanta aka miko sai ya amsa to ashe ko da aka zo sai ce ko ya samu to ne ce shi bai samu ba yace to abin nan in dai haka nan ne ko wani ya karu cikin ku suka ce a su dai kullun ga su ne ce to kullun shi kuma yadda yake zawa da ita haka yazo da ita sai yake cewa yanzu haka zaka bayyana ka san ba inda zan tayya in nemo abinci zai kwana da yunwa shi wancan mana kama yaro ne ba inda zuwa ya nemo abinci sai gidansu ya zo gidan babu ko ya za yi ai dole akwai matsala ko shi wancan ko kai tsaye sai ya haƙura da shi wanda aka bashi shi ba kone da ba da shi akta ba sai yake ni ne na shigo amsa sai ya mika mishi kawai kuma bayan ɗan lokaci daga nan sai Allah ya amshi ran shi ko da ya Allah ya amshi ran shi sai mala'iku suka duro za a yi za a yi mishi hisabi ka ayyukan shi da aka ɗauko wancan shekara arba'in na ibada da ya yi sai aka ɗauko zunan nan da ya guda tak kun san ya aka yi a shekara arba'in ta ibada zinar sai ta zinar da ya guda duka tsayin shekara arba'in ibada da yi sai wutar jahannama shekara arba'in kana ibada zinar ɗaɗe tak ta sa to kai shekara ka nawa kai kana ibada kuma ibada ma ai mu ta yan taba taba ke muke yi ko to shi kawai aikin shi ibada ne amma zina guda ta wargaje wannan abin da yi subhanallahi sai aka ce amma akwai wani aiki da ya karshen rayuwar shi sai aka ɗauko wannan sadakan gurasar da ya bada ita kuma ta yi wannan zinar da ya yi karka je ka gwada ha ka ce barka ma ka yi kai sadakan gurasa wallahi kyakkyawan niyya kuma Allah ya so shi da alheri kawai eh ka kalla abin da ya mallaka a wannan lokacin shi kadai ne kuma da abin yayi nadama sai Allah ya so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ayyuka ni daga menene innamal a'mal a khawatim dai karshen abinda mutum ya mutu kanshi kanshi zai tashi ko to sai Allah ya taimake shi bai mutu ba a halin yayi zune ya mutu a halin yayi sadaka da gurasa shi yasa Allah yake ce mana wa ma tadri nafsun bi ayi abin tamut babu ran da ta san ina za ta mutuwa kuma babu ran da ta san me za a yi gobe mun fahimta ya uwa to Allah ya samu cika da imani kuma Allah ka sa ƙarshen rayuwar mai zamana za mu aiki ne wanda Allah ya hito mu mutu kanshi kuma Allah ya tada mu kanshi kenan ga lokaci yayi kenan insha Allah ta'ala za mu bada a kira sallah bayan an kira sallah inda su masu tambaya sai su yi tambaya kenan eh magana da mai inganci cikin maganganun malumai shine ana bin masbuki sallah Na'am. Wanda? Na'am. Ah. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. ai wannan raka ai to fatiha da sura da wanda ya karanta fatiha annan muhammad sallam cewa ma za a daraktun fasallu abinda kuka riska na sallah ku yi sallah sai cewa ma fatakun fa'atinmu abinda ya kuce muku sai ku cika malumai suka ce ita sallah cika ta ake yi ba ramkawa ba mun fahimta yanzu da a ka'ida sallar magariba raka'a na ƙarshe ya yake raka'a fatiha ne babu karatu ko ko yanzu kai in ka dauko raka'an nan na ƙarshe sai kai fatiha da sura mi kai suka ce a barka haka kawai ka burki ta sallai kenan wancan hadisin shine yana nuna ita sallah cika ta ake ba ramkawa ba in mutum ya tashi zai yin fatiha ne da sura ai fatiha fakat kuma zai yi ta ne a asirce ba bayyana ba sai ya rufe insha Allah da san ko ya yi to yi gari ba shikenan ko ba wani tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh